خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه شاء خدو ga watan Ramadan shekara ta 1447 Hijriya wanda ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2000 uku ga watan uku shekara ta 2000 da 26 miladiya ga mu a Masjidul Ansar Humo Akwa Local Government jihar Gombe Najeriya don ci gaba da tafsirinmu na Alkur'ani mai girma wanda muka saba duk shekara ana gabatarwa in yamma za su yi tuna muna cikin surat azab jiya muka kammala bayani akan yakin ahzab ghazwatul ahzab a yau za mu karisa sauran bayanai da Allah ya kawo akan yaki din Allah ya ce hunalika kabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida nam arama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا
Allah ya ci gaba da bayani dangane da yanayin da wannan yaƙi na Ghazwatul Azab ya jefa musulmi da sahabbai gaba ɗaya sun shiga wani hali wanda akwai tashin hankali a cikinsa kamar yadda kuma Allah ya ba su nasara. Aka tsare musulmi aka hana su fita wata guda ba su iya fita daga Madina suka kasance fi gayati aljahdi wa dhiq ga fari ga ishirwa ga yunwa ga kunci kafirai sun kewaye su sun musu ƙawanya sun musu zobe sun rufe su manzo Allah yana gabansu suna kallonsa ba yanda za a yi ana jiran mai Allah zai an jarrabi musulmi a lokacin jarrabawa mai girma an girgiza su girgizawa mai tsanani shine Allah ce hunali kabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida munafukai suka yi ta toyawa suna kwashewa sun samu dama suka yi ta faɗin baƙaƙen maganganu suka yi ta sa wa mutane shakka akan imaninsu da annabi alaihi salatu wassalam suka yi ta nuna cewa ai damun duk abin da aka yi ta gaya musu ma ba haka ba ne inda gaskiya ne za a zo a ci an shiga wannan yanayi saboda ba san me ƙarshen yakin da ya kasance ba suka yi ta maganganu musamman waɗanda zukatansu akwai ciwo da ƙazanta shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wa iz yaqulu alladhi wal munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ka tuna yayin da munafukai da wanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya suka ce ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurura ai da Allah da annabinsa ba abinda suka yi mana alkawari in ban da rudi kawai rudar mu aka yi kaga magana ta yi muni a ce Allah ka kalli Allah ka ce Allah ya rude ka ka kalli annabi ka ce ya rude ka in ba munafiki ba zai iya faɗa wannan magana saboda aka suke ta faɗa annabi yana ji fa najaman nifaq munafurci ya girmama sosai da waɗanda a zuciyarsu a cikin a zukatan akwai shubha ko hasika rauni bisa rauni da shubha kowane munafiki sai da ya numfasar da abin da yake damunsa suka yi ta faɗin maganganu suka yi ta sa mutane wasuwasi wanda ya samu rauni aka sa mai wasuwasi ya ji bari ya rage ko ya koma baya haka dai ba daɗi shi ne Allah ya ba mu labari wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u ka tuna yayin da wani bangare na munafukai cikin maganganun suka ce ya ahla yasriba ya ahla yasriba ana nufin ya ahla madina ya ku mutanen madina kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi annabi ya ambaci madina da yasriba uritu fil manami dara hijratikum ardun baina harrataini fa dhahaba wahli annaha hajar fa idha hiya yasribu kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari hadisi na 2297 annabi ya ambaci madina da yasriba wani lafazin ya ce madina to munafukai suka ce ya ahla yasriba a wannan yakin ne ya ku mutanen madina la muqama lakum ba ku da wani gurin tsayawa a nan ku kama hanya ku tafi ku gudu farji'u ku koma garin ku kawai Muhammadu bai zai iya muku komai ba. Abinda suke nufi la muqama lakum ai la muqama lakum hauna suna nufin ba ku da wani matsayi ba ku da inda za ku tsaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi muqamil murabata wajen wai a tsaya ai murabata a zo ai yaki da zai yiwu ba farji'u ku koma ila buyutikum wa manazilukum ku koma gidajenku da masaukanku ga wannan duk sa mutane shakka ne cewa yaƙi ba za a iya ba kawai ku juya ku tafi ana yaudara ce kamar yadda suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura din wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya wani bangare daga cikin su sai su zo su yi munafurci za su tafi din amma sai su ce bari su je su nemi izinin annabi in sun zo sai su ce ya ya annabi ka ba mu izini wannan yaƙi tun da dai abu yaƙi ci yaƙi cinyewa mu za mu koma gida gidajenmu muna jin tsoron kada barayi su zo su yi mana sata muna jin tsoron kar a samu matsala a gidajenmu muna ba da uzuri ka ba mu dama za mu tafi gida wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya ya na inna buyutana aura ga uzurin da suke ba manzo Allah suna cewa ai mu gidajenmu aura bi annaha aura abinda ake nufi wato ba wanda zai tsare mana gidanmu daga abokanan gaba gidanmu ba security shine inna buyutana aura gidanmu ba tsaro shine inna buyutana aura barayi za shiga mana gida za a yi mana ta'addanci shi suke nufi da inda buyuta na aura mu muna jin tsoron kar a je a mana barna mu muna nan muna tare da kai mun zo yaƙi inda buyuta na aura Allah ya ƙaryata su ya ce wa mahiya bi aura gidansu ba aura bane gidansu ba ba wai babu tsaro bane laysat kama yaz'umuna ba kamar da suke rayawa ba in yuriduna illa firara ba abin da suke nufi kawai illa gudu za su gudu ne kawai ya Muhammadu yaudarar da suke faɗa su ne za su yi ma ita kawai sun shirya ne sun yi ƙulle-ƙullensu za su gudu haraban minan zafi ne kenan wannan yana nuna mana sau da yawa shi munafiki idan an zo ana yin abun alheri to sai rinka ba da hanzari na banza duk lokacin da aka shirya za a yi abun arziki abun alheri to munafiki a cikinku za ga yana ba da uzuri ba zai je ba saboda daman a zuciyarsa imaninsu bai yadda da abun ba amma fa ba zai fito fili ya ce muku bai aminta ba yawan ba da uzuri in dai za a yi wani abu na addini za ga yana ba da uzuri wallahi wannan ba karamin hadari ba ne a cikin tafiya mutum ya zama duk wani abu da za a yi na hidimar addini yana janyewa kar ka zo ka sifantu da sifar munafukai ana kallon ka a matsayin munafuki ba ka sani ba to wannan shine yanayin da annabi ya shiga da shi da sahabbai da kuma munafukai yadda suka yi ta toyawa wannan yana nuna mana hadarin munafukai a cikin mutane na sha gaya muku a karatu cewa shi munafiki shi ba a cikin ku yake shi munafiki ba ba a nesa yake ba munafiki ba ba a waje yake ba munafiki da shi ake komai jiki da jiki yana nan da shi za a shiga ɗaki a rufe a yi mitin shi za a kulla sai dai kurin ka ji magana ta balle fat ta fita yana zaune kuma duk yadda zai kare kansa kar ku gane shi zai kare to shi yasa manzo Allah ce ayatul munafiqi salas alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhab in dai yazo magana sai yayi ƙarya shi illar munafiki in dai za ku yi zance to zai ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan kuma an zo yin alkawari to ka ba shi lokaci sai ya saba alkawari duk inda aka yi alkawari za a yi wani abu munafiki to baya cika saba alkawari ne shi za ku shirya abu tiryan tiryan da shi fa za a yi an gama komai da an zo za ga babu shi ya saba alkawari da zai iya ba saboda ai munafiki ne shi wa idza tumina khan idan aka ba shi amana kuma sai ya ci amana kenan inda duk kaga munafiki makareci ne innal munafiqina humul kadhibun ji qur'ani sannan munafiki akwai karya alƙawari kai kokari karka sifantu da dabi'a ta karya alƙawari sifar munafiki ta uku ita ce cin amana da abin da aka yi da shi na amana in Allah ya so ya yarda sai ya ci amana to duk wanda kaga a mu'amalarka da shi yau da gobe waɗannan abubuwa guda uku suna bin sa to kai nesa nesa da shi dan zai maka illar da za ka yi hawaye wallahi sai hawaye ya kafe a idanka kuma zai sa maka bakin cikin da ba za ka iya bacci a gadonka ba da ka fahimce shi ba sai ka gaya kowa ba ka janye jikinka da mu'amala da shi ka bi a hankali kuma in wani masoyinka ya raɗu da shi ka gaya masa ka ce wani ina baka shawara ka ɗanyi a hankali da wani me ya faru ya kai a'a dai shawara kawai na baka in ka yadda bismillah baka yadda baka ji ran da ya zurma kai kifa ka zaka dawo kai min bayani haka abin yake ai amfanin karatu kenan ai amfanin ilimi da zuwa makaranta kenan yanzu kaga mu ana mana faɗa kar mai wannan halin kuma ana nuna mana an mana an haska mana da torchlight mai batir goma sha biyu mun gane wane wane mai ɗabi'a kaza ga halinsa sannan kuma duk wanda ya ji cewa yana da wannan halin ana tafiya da shi yana da irin wannan ɗabi'ar to ya kokari ya gyara dan kare shiga layin munafikai Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira munafikai a cikin wutar jahannama ma suna can wato matakalar ƙasa ƙasa ta ƙarshe a wutar jahannama su ne na ƙasa Allah ya ce ba za ka taɓa samun mai taimakon su ba kuma shi munafiki malam yana cikin ku duk lokacin da ake so a yi muku illa to da shi za a yi muku yanzu wanda suke zaune a cikin mutane suna zuwa suna bayar da labari akan wani mai kuɗi ne wani mai arziki ne a zuwa kama wani a zuwa kashe wani a zuwa sace wannan ai cikakkun munafikai kenan kawai sai dai ku gani ana ce muku barna a gari ku kasa gane daga ina ne daga cikin ku ne duk inda dan fashi zai shigo gari yayi fashi da makami ko wanda zai dauki mutum ko wanda zai dauki dukiya ko wanda zai balle shago ko wanda ba yanda za a yi ba ko wanda bai san gari ba ya shigo yi wannan aikin dole sai an samu taimakon dan gari da shi za a hada baki yayi bayani ya ce karfe kaza yake tashi karfe kaza yake dawowa daidai layi kaza ba kowa in kun gama ku bi ta bangare kaza ko dai ya zo a yi da shi yana haskawa yana nunawa ko kuma ya gama ba da jawabin komai ana buga masa waya yana ba da bayani ka shiga uku ka hau layin yan wuta mutuwa ce kurin ta saura maka ko tuba da haka kar wani ya yadda a hada baki da shi wajen cutar da garinsa duk abin da za a baka wallahi abin da za a baka kaɗan ne bai da yawa kuma komin yawansa mai ƙarewa ne kar wani ya yadda a hada baki da shi a cuci danginsa ko a cuci dan uwansa kar wani ya yadda a hada baki a cuci garinsa kada wani a cikin ku ya aminta a hada baki da shi don abin da zai samu a cuci jiharsa ko a cuci gwamnatinsa ko a kawo illa akan harkar tsaro a ƙasarsa har ku yadda da wannan musamman musulmi mai sallah kar a same ka a cikin wannan badakalar saboda ka hau layin halaka ne layi kuma na 'yan wutar jahannama wani barnar idan ka yi ta har ka mutu in Allah ya maka nisan kwana bakin cikin abin koda bayan ka tuba ba za ka daina ji ba wani kuma ma tuban ma ba zai yi ba in ka tuba ma ba lalle ka iya biyan nauyin da ka ɗauka da bala'in da ka jawo al'umma ba dan tuban da za ka yi shi ne zunubin da ya shafi tsakanin kai da Allah amma zunubin da ya shafi kai da mutane ka shiga hakkinsu wannan ko ka tuba tuban bai yi ba sai ka biyar musu da abin da ka cuce su da ka talauci da matsin rayuwa da ake ciki kar ya sa mutum ya canja layi ya je a hada baki da shi a zo a yi ta aikin ta'addanci da aikin barna da lalata gari da lalata al'umma kuma a garinka da aka haife ka saboda baka da kishi kai ne itace da wutar hurawa da rurawa a ƙone garinka duk abin da ka samu na duniya da wannan garin za ka yi alfahari kuma duk inda ka je za ka dawo wannan garin dai shi ne garin alfaharinka kowane ɗan ƙwarai hadda na banza ma yana alfahari da garinsa amma ya za mu zo muna rusa gidajenmu da kawukanmu ya huribu na buyutahun bi aidihim wa aidil mu'minin fa atabiru ya ulil absar wannan sifar kafirai ne sun zo suna rusa gidajensu da kawukansu dan Allah mu gyara sako ne muke isarwa da ƴan uwanmu ƴan Najeriya musamman ƴan arewa musamman a yanayin da muke ciki na rashin tsaro da lalacewar tsaro da tabarbarewar tsaro ba haka kawai muka fada cikin matsalar tsaron ba akwai sababi akwai hannunmu akwai dangwala hannunmu duk yadda muka lalace abubuwa suka lalace akwai gudunmuwarmu a ciki don haka mu gyara mu gyara mu gyara mu gyara rayuwar ba ta da yawa rayuwar kiyama ita ce tafi yawa Allah ya ci gaba da bayani akan waɗannan mutane munafukai bari ku ji me faru
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
Allah ya ci gaba da bayamu bayani dangane da waɗannan munafukai da suka yi ta ba da uzuri na ƙarya wa annabi suna cewa inna buyutana aura Allah ya ƙaryata su ya ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara waɗannan dai Allah ya ce walau dukhilat alaihim min aqtariha da makiya abokanan gaba za su shigo musu ta kowane janibi ta kowace nahiya ta kowace jiha shine a qatariha da abokanan gaba za su afko musu su shigo musu garinsu min a qatariha jihohi ɓangarori nahiyoyi na garin garin madina kenan a qatariha jam'i ne na kutur kutur ɗaya, aktar da yawa, sun masu ilul fitnata, sannan a tambaye su ko za su shiga kafirci alfitnata anan ana nufin alkufuru. Kafirai su shigo musu ta sama ta ƙasa ta gabar ta yamma ta kudu ta arewa, ta dama ta hagu ta gaba ta baya, in sun ga kafirai sun lullube sun shigo madina. munafukai a zo a tallata musu shiga kafirci sun masu ilul fitnata shine addukhulu fil kufri la'atauha da sai sun shiga kafircin nan da gaggawa la kafaru sari'an nan da nan ana tallata musu kafirci yau dama ai suna ciki tantanin za su ce mun bar muhammadu mun bar musulunci muna tare da ku abin da ake nufi da abokanan gaba za su zo su kewaye garin su shigo musu su ce ku miƙa wuya ku zo ku taimake mu haɗu mu yaƙi Muhammadun nan da wuri za su shiga walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha Allah ya ce wallahi za su shiga cikin gaggawa za su karɓa tallan da aka musu wa hum la yuhafizuna alal iman ba za su kiyaye imani ba ولا يستمسكون به ولا سيركوا لإيمان با ما عدنا خوف وفزع dan abu kaɗan na abun tsoro da firgici dan abu kaɗan zai ji gida su yanzu su koma kafirci da yawa cikin malaman tafsiri haka suka fassara wannan ayar wannan zargi ne ga waɗannan munafukai zargi iyakar zargi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar da su dangane da abin da suka yi wa Allah ɗin alkawari kafin wannan lokaci na tsoro ya zo musu cewa sun yi alkawari ba za su juya baya ba kuma sun yi alkawari ba za su gudu a yaƙi ba su ɗin da su aka karɓi alkawari wajen annabi walaƙad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbara wa kana ahdullahi mas'ula ai sun yi alkawari wa Allah cewa ba za su juya baya a yaƙi ba. To, amma ina Allah ya sifanta ce, walau dukhilat alaihim min aqtariha summa su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbasu biha illa yasira ba za su zauna ba sai kaɗan ɗan lokaci kaɗan ne Allah tabaraka ta'ala ya nuna sun karya alkawari ku da aka ce ba za ku juya baya ba layi wallun al'adabar ba za ku juya baya ba ba za ku gudu ba me yasa kuka karya alkawari in ba munafurci ba shine Allah tabaraka ta'ala ya ba da labari cewa wannan gudun da za su yi da tafiyar da za su yi din ba zai kara musu nisan kwana ba barin annabin da za su yi canja addinin da za su yi munafurcin da za su yi su canja ra'ayi la yutawwilu amarahum ba zai ƙara wa shekarun su tsawo ba balma wannan dalili ne da zai dada halakar da su shi yasa Allah ya ce wa idan la tumatta'una illa qalila idan kun gudu kun guje wa Muhammadu kun canja addini kun shiga kafirci ba abin da za ku samu dan abin da za ku samu bai kai ya kawo ba قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى gaya musu ɗan jin daɗin duniyan da morewa kaɗan ne bai da yawa amma lahiran nan dai ita tafi alkhairi ita ce mai wanzuwa ita ce mai tabbata don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin ci duk inda munafiki yake ɗan karya alkawari ne zai yi alkawari amma fa zai ware shi yanzu zai yi rantsuwa ga shegiyar rantsuwa a wajen munafiki mala wai ya ce maka wallahi tallahi billahi azim la ilaha illa huwa abu kaza kaza kaza wallahi mai sauki ne gare shi mala ba abin da idame shi cikin sauki zai yi ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل هكذا أنت اقرأ
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
Allah ya ci gaba da bayani da tona musu asirin kokari da suke da sullube kamar shi mu munafiki ana cin harka da ya ga rintsi ya ga abin ba daɗi to shi fa zai riga kowa gudu shi zai riga kowa gudu ai shi yana ga shi mai wayo ne ko ba ku da wayo ko masu imani ba ku da wayo shi a wajensa Allah ya ce qul ayyuhar rasulul karim li haula'il munafiqin gaya musu ya kai wannan manzo mai karamci ga waɗannan munafukai lan yanfa'akum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl gudu da kuke yi saboda kuna gudun mutuwa ko a kashe ku a wannan yaki na ahzab ba zai muku amfani ba li'anna kullu insanin la budda lahu min nihayatin kowane mutum yana da ƙarshen safa tantahi inda ha hayatuhu wanda anan ne ƙarshensa za ta kai kowa a cikinmu nan akwai lokacin da Allah ya ƙayyade masa ƙarshen rayuwarsa kuma da abin da zai ƙarshensa wani ciwon ciki ne zai kashe shi shi ne ƙarshen rayuwarsa wani cizon sauro ne zai addabe shi malaria ta kai shi har kabari wani ciwon typhoid ne zai kai shi wani jinya zai yi ta yi a ta dagawa ana kwantarwa ana tsammamta masa mutuwa sai shekara biyar a haka wani mota ce za ta kashe shi wani sana'a sai ya tafi neman abincinsa ya je aka kashe shi wani rikici aka yi na siyasa ya je aka kashe shi wani yana zaune kawai a kofar gidansa wani ya taho da babur yana shan rake ya zo ya taka shi ya tafi haka yake kowanne daga cikinku ajalinsa yana binsa ta ƙiyarsa duk gudun da za mu yi duk inda za mu tafi wallahi ajalinmu yana makale a ƙiyarmu da haka wai kai wani wayo kai dabara ana wani abu na addini kai munafuki ka ce ba ka gudu ka ɓata kanka lokaci ka yaudari kanka sawawun akanar tilka an nihayatu an tsariƙil qatl bisayf ko dai a kashe ka ta takwabi am an tariqil mauci alal firash ko kuma ka mutu akan shimfidarka to inda al'amarin haka yake munafikai ya kamata su sani annal jubuna la yu'akhiru haya tsoro fa baya kara maka nisan kwana duk matsoraci ba wai shi yafi kowa dadewa ba ku kula da wannan tsoro ya zama kana da tsoro kai matsoraci ne ba shi ke nuna cewa za ka daɗe a duniya ba kamar yadda annan shaja'a la tuqaddimuha an maw'idiha jarinta mutum ya zama jarimi marasa tsoro baya canja masa ajalinsa da Allah ya kaddara masa zai kai iya shekarunsa wallahi ba zai canja masa ya waye mutu da wuri ba shi yasa Allah ya ce wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in farartum idan kun gudu wannan jawabinsa mahzub ne amsar an goge ta lidalalati ma sabaka alai ai in farattum lan yanfa'akum firarukum kenan in ma za ku gudu ku munafikai ku gudu a yaki to gudun naku ba zai muku amfani ba wa idan la tumatta'una illa qalila sannan kuma ba za a jiyar da ku dadi ba dan dadin da za ku ji a rayuwarku lokaci ne fatratun min alwaqti qalila falan yanfa'akum tawilan ba za ku amfana da lokaci mai tsawo wannan gudun da za ku yi bayan kun gudu din ku sani fa ba za ma ku dade ba a duniyar to me amfani ba za kuma ku ji daɗi ba illa waqtan qalilan Allah shine ya san ajalin ku wato ya riga ya gaya muku tun kafin ku gudu ko ma kun gudu kun bar manzon Allah din la tumatta'una illa qalila alkawarin Allah da hukuncinsa shine zai sauka akan ku la maradda lakum minhu ba makawa da haka abinda kuka gudu na karku mutu wallahi mutuwa sai ta same ku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yin bayani ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya umartansa ya kafa waɗannan munafukai hujja wata daban irin hujjar da ba za su iya da masa martani ba ya ce kun man zallazi ya asimukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ka gaya musu waye ne zai iya kare ku daga Allah idan Allah ya yi nufin mummunan abu a kanku ko Allah ya yi nufin ku samu rahama wa zai hana rahama ta same ku waye kuma zai hana mummunan abu ya same ku gaya musu jahilai gaya musu munafukai waye yake mallakan ya kore ya angije abinda Allah ya riga yanke na hukunci akan ku wane ne ya isa ya muku waye ne shi ka tambaye su inda amsa su bayar ba su da wata amsa kisa zaman lafiyanka kawai ka bi abinda Allah ya ci ka yi daidai ka jira kaddara ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ni'ima ce malam in dai Allah ya rubuta maka za ka samu ni'ima duk duniya ba wanda ya ce hana ka samu ni'imar to me na zuwa kana nema a wajen wanda bai da shi kana kwadayi kana wulakanta kanka kana tozarta kanka wallahi ni'imar da Allah ya riga ya rubuta maka za ka samu ka ajiye a zuciyarka kana kwanci a gadonka wallahi sai an kira ka an baka wannan musulmi mai imani mai aƙida haka ya sani ko a harkar kasuwa ko a harkar noma ko sana'a ko gona ko a harkar siyasa ko a harkar mu'amalar yau da gobe ka daina wani gaggawa kuma karka yadda ka rataye wai samun ka da rashin ka ga wani ba wani mai gidanka da ya sai azurta ka masu gida nawa ne ba su iya azurta yaransu ba uba nawa ne ya mutu da dukiya ɗansa ya mutu da talauci mai gida nawa ne gashi yana da daman ya taimaka ya taimaka yanzu mutane nawa ne suka samu mulki suka samu dama suka rike manya-manyan kujeru duk na kusa da su ba su taimake su ba rabo ne za ka ga wani Allah ya bashi ya samu babbar kujera kuna gadara ɗan garinku ne kuna gadara mutuminku ne amma wallahi malam haka zai zo yadda ka san inuwar giginya haka yake inuwar giginya na nesa ka shaki yanzu akwai giginya a nan inda nake zo ne ba mamaki wanda zai amfana da ita na tsallaken gangaren kan barikin nan ne can na nesa to akwai mutane suna nan mutanen banza man faɗi suna ba suna cikin wadata da rufin asiri amma wallahi ba sa iya taimakon 'yan uwansu ba ma 'yan uwansu ba garinsu ba sai ya gama mulkin ya ɗau shekaru can ya yi zama hawan jini ya ishe shi da damuwa sai kuma ya fito neman gwamna ko neman sanata ko neman ɗan majalisa a lokacin zai ta ƙirƙirar ƙarerai ya sa ‘yan sandan baka a sayi fili a social media da gidan rediyo a ta ƙarya a yi lokacin da yake aiki kaza ya ɗauki mutum kaza aiki ya damu bincika za ku yi ba ba mamaki ko mutum ɗaya bai ɗauka aiki ba babu hasararre irin ɗan arewa da yake samun kujera da zai taimaki ‘yan uwansa ya zuba ido ba zai ba kuna ganin ‘yan kudu sun mamaye komai sun riƙe komai ko kuma kuna nan sai bakin ciki ne yake damun ku da mugun zuciya bakar zuciya mai kamar gawayi ba ku da tausayi ba ku da jin kai ba za ku iya taimakawa na kusa da ku ku jawo su ba ku taimake su sai kun gama mulkin ku damar ta kubuce ko a sauke ka ko a kore ka a ga mutum yazo yana wani raɓe-raɓen banza mutane kuma suna kallon ka ba wanda ba a karanta shi ba kowa a karance yake kana fara magana dariya za su ce kai da Allah na bude shi ku daina sifa irin ta munafukai ku daina ɗabi'antuwa da hali irin na ‘ya'yan kaji, ku daina hali irin na marowata, Allah ya baka dama, kana da dama ka ɗauki aiki, ka ƙi ka ɗauki uwanka, ka ƙi ka taimaka musu, kana da dama ka ba da kwangila, ka ƙi ka bayar, kana ganin wasu irinka sun azurce uwansu da danginsu. ko yau suka sauka ba su faɗi a banza ba amma kai baka da kishi ba a isa a kira ka a nemi alfarma ba ba a isa ba kuma alfarmar ta halacce kana da ita matsayinka ya kai baka da kishi kuma daga wannan garin ka fito fa a nan kai firamare a nan kai sakandare nan kai tsalle-tsallenka kuma da ka zo neman kujerar su suka yi taimaka addu'a kuma da ka cika manta da su ya kokari a cikin su shine wanda zai ta satan kudin yana tura kasashen waje yana sayan gidaje yana da gida a kasar kaza yana da gida a kasar kaza yana da kaza yana da kaza amma ba zai iya nuna wani abun arziki da ya zo ya yi a garin su ba gidan kirki da mutum zai zo ya gina a gidansu a garin su wanda an zo wuce za a gani a cewa na dan nan garin ne Allah kalli ka dauki mai gadi ya samu kudin ka yi in ka zo gari a ganka a je gaishe ka dan samu abun alheri wani ma bai zai wannan ba amma ranar da ya tashi neman mulki ko wani abu to lokacin zai tattaro zai dawo sai ya samu marasa zuciya a cikin mu sai su zo su ta tallata shi sai kuma ya ci Allah gyara halin kai da kai nake ka sani arzikinka ba a hannun kowa yake ba haka kuma talauci duk kiyayyen da wani yake ma wallahi mai sai dora mata talauci ba sai Allah ya ga dama kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun dan adam kana tarayya da shi ka zauna da shi kai mai ladabi da biyayya ka kyautata masa Allah ya mai da shi sababi amma ko ya mutu zaka samu abin da Allah ya rubuta maka nawa ne uba yake faduwa ya mutu ya bar kananan yaya ko firamare bai biya musu ba da sakandare amma su wayi gari malam su zo su yi rayuwa a gaba ɗaya familin su fi kowa dukiya da arziki da mulki da sarauta su fa uban su mutuwa ya bar suna ƙarana jarirai ashe Allah ne mai bayarwa da haka muna kira ga waɗanda suke da hali da waɗanda suka samu dama da manyan manyan kujeru ku taimaki garurrukan ku taimaki al'umma ku musamman a irin wannan yanayi da ake ciki na gwamnatin ƙasar nan kuna gani ba sai mun fashin baki da sharhi ba muna da yara suna zuba a banza ba su da aiki samari ga sunan ba aikin yi yaro ya kasa shiga jami'a saboda laifinsa kawai shi dan talaka ne yaro nawa ne muke da shi a arewa miliyan nawa an yi kididdiga yara samari miliyoyi ne suna zaune sun cancanta sun ci jarrabawa amma wallahi ba za su yi shiga university ba me yasa ba su kuɗin registration amma biliyan nawa kuke kashewa a banza ba za ku yi taimakon yayin talaka ku sa su a jami'a ku ɗauki nauyin scholarship ɗinsu ba suna nan azube nawa ne sun gama digirin graduate sun gama digiri din wani ma ya kara ma da rikici ma ya je kara haye digiri digirgiri yana nan iya zaune babu aikin yi mutum ya wayi gari yana zaune a garinsu yana girban kaskanci budurwa ka je ka nema malam a hana ka da digiri ɗinka da komai amma yana a dakar ka akwati sai a ce bai da aikin yi me yasa baka da hanya ba wanda zai ɗauke ka aiki a Najeriya sai ka san wani ka daina bata kanka lokaci al'amura sun lalace corruption ya shiga cikin komai dan talaka bai da gata wanda bai san wani ba haka zai mutu a wulakance a kaskance kowa fagan-fagan da buge-buge yake ta yi wannan wani irin mulki ne wannan wani irin jagoranci ne wannan wani irin shugabanci ne wannan wani wace irin al'umma ce wannan da waɗanda suka yi ritaya suka gama aiki aka cinye kuɗin ritayar tasu kuɗin fanshinsu da gratutinsu an cinye wannan kan ko maganar sama ba a yi miliyoyin mutane ne a ƙasar nan wanda sun cancanta a ba su kuɗin fanshinsu da gratutinsu ko a state ko a local government ko a federal na rantse da Allah sai dai hawan jini ya kashe su mutum ya gama wahala ya yi bautar aikin gwamnati shekara talatin da biyar ko sama da haka ya zo ya gama aiki shi bai iya kasuwa ba ballantana tafi kasuwa bai iya zuwa noma ba don duk gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a ofis ne da sa hannu a fayil kana gama za su mangare ƙiyarka ba kama shirya ba za a ce kai ritaya fa ka ta zo za a sallame ka ɗan abin da ake bayarwa bayan an yi ritayan haka za ku zo kamar mabarata ku yi ta zabga layi a sakatariya a state ko a local government ba za a baka ba da yawan su wallahi malam hawan jini ne yake kashe su kuma ku je ku hira da su ko yan jarida su tattauna da yan fansho da yan garatuti nawa ne aka biya wanda ya biya din nawa ya biya wani daman kudin yan fanshon da garatutin ma shi shugaban shi zai ɗebe ya zuba a aljihunsa da su zai je yayi kamfen da su zai je ya nemo ta kujera da su zai tura 'ya'yansa su je wata ƙasa su mai da kuɗin talakawa da kuɗin bayan Allah da suka yi bautar ƙasa suka yi aikin gwamnati sun cancanta a basu ba za a biya su ba duk a Najeriya ake wannan abun musamman mu a arewa to suna nan sai dai mutum ya zo ya ƙare rayuwarsa ya ta fitowa ƙofar gida tun yana karanta jarida har ya wayi garin kuɗin sayan jaridan ma babu ba za ta sayu ba tun yana dubawa a waya tunda ai dan boko ne yana ta duba me ake ciki me ake ciki bilal azim zai waye gari kudin da zai sa datan ma babu yazo ya ta fada da manyan ƴaƴansa yaransa ƴan mata sun rena shi in za a fita gida ba za a nemi izinin sa ba haka in ya dawo ba san yaushe aka dabe dawo eh san yaushe aka dawo ba saboda baya iya komai wata yarinya ta kira ni tana ta fada ta ce malam wace irin rayuwa ne ubanmu baya mana komai ya yi ritaya ya zo gida a zaune yake sai mamanmu ce take ta fita tana nemowa aurenmu ya zo bai sai mana komai ba wance ta haihu bai mata komai ba na ce ke masa haƙuri ai kun gama cinye shi ne tas lokacin da yake da ƙarfinsa da lafiyarsa ai lokacin ba kya ma duniya ko kuma kina jaririya ba ki da bakin da za ki faɗa yanzu tunda kun ƙarar da shi ya yi ritaya kun cinye kuɗin albashin kin zama budurwa yanzu ke ma kin kai gabar ki ta kai kafaɗa ki ta fara kaɗawa za ki fara zagin ubanki. haka na samu na zabge ta na zubar da ita na wuce kawai kuma da rashin kunya ba ka zo ka ce a nan bawan Allah ya sha aiki ya wahala to ina za shi yawanci ma'aikata gwamnatin na kun san ko gona ba sa zuwa ai yana daga cikin kuskuren da ma'aikacin gwamnati yake wai shi wai wai ofisa ne shi kullun ya kare a ofis baya noma zaka gane kurinka wallahi ran da suka sallame ka za gane za ka nemi inda gona take sai ga idan ka ya rufe yaya abun yake ne baka iya ba saboda rayuwarka gaba ɗaya ta kare a office ko a local government ko a state government ku gyara shi wannan a kamfani yake aiki akwai fa masu aiki kamfani fa kullun suna aiki kamfani kuma kana kaiwa lokaci zai kore ka ballantana ƙasar nan ma da babu doka sai a kore ka kuma ba ka da kotun da za ta bi kadunka ka zama expire products sai a nemi wasu a kawo ka zo ka zauna a gida kana zaune kullum kana jiran in za a daura aure ma a gayyace ka wallahi an zo invitation din ma ba za a baka ba sai a ce kai wuce gaba ba wa alajiwa ne tun kana sa yan rigunan ka masu kyau na zaman ofis ɗinka har kowa ma ya gane tsabar wanki da guga ya karar da rigunan nan naka sun fa zama tsofaffi har ka wayi gari ba ka iya shiga cikin mutane a da kuma idan ka zo gurin zaman kai naka ne kai kaɗai kake zama kowa sai ya ba da wuri yanzu kuma ba kai ake yi ba ba sana'a ba gona ba komai idan soja ne ko ɗan sanda ya ritaya babu watakila mai ɗan dama-dama in an buɗe wani kamfani a ɗauke shi chief security sai a ce kai ne mai kula da masu gadi da kuma babban soja ne kai wallahi haka suke wa mutane malam haka suke ya kamata mu rinka gaya wa kanmu gaskiya let us know the rela- reality mu gane yaya rayuwar take duk wanda bai gane rayuwar ya take ba zai yi da na sani ya cize ya tsa to kuma wannan kullum ina yin bayani sun mu gane cewa masu mulkin mu akwai hakkin mu a kansu su kula da rayuwar irin waɗannan mutane ban maka magana cikin tsofaffi wanda dattawa mata da suke gari a zube ubanta ya mutu mijinta ya mutu kowa nata ya mutu an tafi an barta gidan gadon ma ta sayar da shi yanzu ta koma zaman haya ba ta da mai kula da ita dattawa nawa ne 'ya'yansu sun mutu mata ba mai kula da su sai kai mamaki ya suke rayuwa ina suke cin abinci ta yi sana'ar ma babu idan sana'ar ta yi kokari ta wani babu sai dai makota su rinka taimakonta a haka za ta mutu ba wanda zai taimake ta suna nan birjik a gari yanzu wani tsohon zaga shi ba aikin gwamnati yake ba shi gona baya iya zuwa ciwon suga ya kwantar da shi ga kafarsa ciwo sanda yake gogawa ƴaƴansa ba sana'a wani ma ƴaƴansa lalatattu ne yana zaune kullun sai dai ya fito kofar gida a zo a ajiye mai kujera a mai da shi baya aikin komai baya iya ciyar da gidansa baya iya bada kuɗin cefane baya iya biya wa yara kuɗin kuɗin makaranta idan lokacin sallah yayi baya iya wa yara ɗinkin sallah kawai shi dai mai gida ne gashi baya komai sadakar ma ba wanda zai zo da koyi ba shi masu kuɗinmu da attajiranmu da gwamnatocinmu babu waɗannan a cikin ƙamus ɗinsu na taimakon waɗannan mutane babu babu su ne wannan ba mai wai aikin gwamnati mai gratuji ko mai fanshewa ba a da cijo ne ɗan gari kawai yana zaune a haka suke ta mutuwa tsofaffin nan sai dai kaji an ce ai wani ya mutu o ya mutu to Allah ya ji kansa an binne shi ko damuwa ma ba a yi ba haka suke ta mutuwa Allah bai zai iya wato wani dan adam bai zai iya biya maka bukatarka da Allah bai biya maka ba sam inna ahadan la yastati wa yamna qadahu Allah ankum malamai suka ce ma yaftahu ma yaftahu Allah lin-nas min rahmatin fala mumsika laha haka Allah ya fada duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama da arziki da jin kai ba wanda ya isa ya rike in dai Allah ya turo mu arzikin ka ba wanda ya isa ya rike to tunda ya kawo maka to ka taimaka wa wani mana Allah ya bude ya ta baka ya ta baka kai ba za ka taimaki wani ba yanzu mota idan ka je gidan mai ka dura mata mai na dubu sittin saba'in in ka hauta kana cin moriyarta Allah akalli akwai salansa tana fidda iska ai ko in ka taka ta tana fitarwa kai wani irin mutum ne an baka ka rike ka cinye kai ɗaya ba wanda zai more ka an taɓa rayuwa haka wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa wal azizul hakim duk abin da Allah kuma ya rike wallahi tallahi ba wanda ya isa ya sake muku shi in kuma akwai kai Allah ramma sai ka gaya mana akwai na'am قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وبإن شاء الله لا متاشي قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
da muka saurari tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abinda aka karantar da mu shi kuma malam Allah ya masa kyakkyawan sakayya da gidan aljanna Allah yanda ka tara mu a wannan wuri ka tara mu a gidan aljanna firdausi da mu da iyalanmu da iyayenmu gaba ɗaya a kamar yadda muka ba da sanarwa kwana biyu da suka gabata cewa a yadda aka saba a wannan majalisi ana kai ziyara gidajen gyaran hali kama daga billiri gidan hali na gidan gyaran hali na tula da kuma wanda yake garin can wannan shekara insha Allah za a kai ziyara a waɗannan gidajen gyaran hali kuma mun nemi gudunmawa da taimako a wurin al'umma kamar yadda aka saba. Da haka wannan neman taimako da gudunmowa muna ƙara sanar da al'umma dukkanin wanda bai samu damar kawowa ba, to ya yi ƙoƙari ya kawo domin mu yi tarayya cikin aikin lada Allah ta'ala ya ba mu iko. Wannan gudunmowa da ake bukata ta haɗa daga situru, riga da wando, da kuma kamar magi, da omo, da sabulu, da suga, da duk wani abu mai amfani wanda ɗan adam zai amfana da shi to yana da muhimmanci a kawo shi nan mu kuma za mu tattara za mu je bayan an musu wa'azi an musu nasiha sai kuma a raba musu wannan abun alkhairi din kaga ko da baka samu damar zuwa ba ai kanka ya je an yi tarayya da kai cikin aikin alkhairi don haka mutane a yi hoɓɓasa a turo wannan gudunmawa a kowane lokaci aka kawo 'yan hisba suna nan a kawo ofishinsu domin a tara kafin ranar tafiya ɗin Allah kuma ya ba da ikon taimakawa insha Allah za mu tafi kai tsaye zuwa ga tambayoyi muna roƙon Allah ya dace da mu mai tambaya ta farko bayan sallama da fatan alkhairi ga malam yana cewa malam ga tambaya ta kamar haka wani marar lafiya ne yana kwanci a asibiti sai aka rubuta masa gwaji bayan an biya kuɗin gwajin to sai Allah ya masa rasuwa kafin a yi wannan gwaji ɗin to yanzu asibitin suna yunkurin dawo da kuɗin da aka biya ɗin domin kuɗi ne mai yawa sosai to tambayar shi anan malam wannan kuɗi ya shiga cikin gado na wannan mamacin ne ko kuma shi wanda ya biya kuɗin ne zai amshi kuɗin shi
idan da kudin mamacin aka biya inda kudin mamacin aka biya to kudi na gado in ba da kudin mamacin aka biya ba to sai a tambayi wanda ya ba da kudin na taimakon sai a ce to gashi ya rasu wannan kudi a sa su cikin gado ne ko ya za a yi da su abin da ya fi kusa shine kusa su a cikin gado saboda ai dan mamacin aka bayar duk da ba mallakarsa ba ne idan ba a raba shi a matsayin gado ba za a iya samun wasu yi faɗa sama da faɗi su kwashe kuɗin a hana wasu kuma amma shi mai kuɗin da ya bar shi ke da final say sai ya ce a yi kaza da kuɗin a yi kaza da kuɗin Allah
Allah ya saka da alkhairi wannan dan uwa shi ma bayan sallama da fatan alkhairi ga malam yake cewa ya kasance yana zaune a gida ɗaya tare da yayansa kuma yayan yana da mata amma duk sanda ya shigo cikin gida yana samun matar yayansa a wani yanayi marar daɗi to malam yana so a ba shi shawarin yaya zai
to ai bai faɗi yanayin ba sannan kuma ya bar gidan mana ko shi kenan wannan ma tambayar ma ba ta yi ba abin bai fito fili ba inda kuma ba kai kaje kai dungushe ba shi kenan bar masa kayansa mun ba shi amsa daidai abin da ya faɗa
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya yake cewa ni ne ake kirana da wani suna wanda ba na so to wannan suna da ake kirana da shi har ya kai ga mun yi tatar baki da abokaina na nuna musu cewa ba na son wannan suna kuma sun dage suna gaya min a ƙarshe dai malam na fahimci cewa ba za su daina gaya min wannan suna ba kuma suna ne mummuna kawai sai na yi haƙuri ake kirana da wannan suna har yanzu to shi ne nake so malam
tunda ka san sunan bai da kyau to ka ci gaba da gaya musu kuma an kira ka daina amsa ka ci gaba da gaya musu ba ka so kuma idan an kira ka daina amsa kuma in ka ga dama ma za ka iya ɗaukar mataki na gaba shine matakin shari'a ƙwarai kuwa
to wannan shi kuma tambayarsa da yake cewa malam yana so a yi masa bayani ne akan sallah ta itir- eh, menene? istikara sallah ta istikara yake so malam ya masa bayani ya ake yin ta
sallar istikhara kamar yadda riwaya ta zo sai ya ingantacciya sallah ce raka biyu da ake yi fatiha da sura wacce ka ga dama sannan za ka yi sallar ne idan kana da wata bukata da kake bawa Allah zabi ya zaɓa maka alheri ne ko alheri ba don maka sani ba a aure ne kake nema wani kasuwanci za ka shiga wani abu kake so za ka siya wasu ne suke so su tsinda maka a cikin wata mu'amala duk wani abu da ka sani na mu'amaloli na duniya da za ka shige shi amma baka san me ya ƙarshen abun ba to kada ka yi shi shi ka yi istikhara ka ba wa Allah zabi sabai suka ce kan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-qur'an annabi yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alkur'ani wanda Allah ya ce idan hamma amdukum bil amr in ɗayan ku yi himmatu zai wani abu to ya sallah raka'a biyu sannan sai ya addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وآجلي وعاجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآجلي وعاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وأنا إتجي أدوار استخارة mutum in yazo zai ambaci bukatarsa a ciki idan aure ne sai ka ce in wannan auren alheri ne abinda ake nufi ya Allah ina ba da zaɓi ina neman ƙarfin mulkinka da ƙudurarka don ka isa ni ban isa ba fa inda ka ta'alam wala alamun kai ka sani ni ban sani ba kai ne Allah mai goyi ya Allah idan ka san wannan abun alheri ne gare ni to ka kaddara mini shi ka yassare min shi ka sauƙaƙa mini shi wani abun ne sai ka faɗi suna da kowane yare idan kuma ka san wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da duniyata da lahira na to ka kautar da wannan abun ka raba shi da ni ni ma ka raba ni da shi sannan kuma ka zaɓa min alheri a inda yake kuma ka yarda min da shi wannan shine addu'ar istikhara za ka yi ta yi sau ɗaya sau biyu sau uku kai ta yi har zuwa lokacin da Allah zai biya ma bukata idan abun alheri ne insha Allah za ga abin ya tabbata kuma ana ta samun buɗi akan abin idan kuma abin sharri ne Allah ya karbi addu'ar ka baya son ka da shi to abin za ga yana ta zuwa da matsala an yi wannan sai a samu matsala kaga ana samun matsala to addu'a ka ta karbi ka daina kawai in kuɗi kake zubawa fa ka daina zuba kuɗin ka zuba ya ɓata ka zuba ya ɓata to ka daina yi sannan za ka ji ma wataƙila abin ba ka son sa a ranka sai ka ji yana ta fita a zuciyarka ko kana ta fargabar yin abun to addu'ar ka ce ta karbu ce ka daina shikenan in mata ce kake nema ake samun matsala wata ran ka zo yayanta ya tsaye da kai ya zazzage ka sai ka ce alhamdulillah addu'a ta ce ta karbu ba zan ƙara dawowa ba shikenan idan kuma kaga kana yi abun yana ta zuwa yana ta ci gaba daga bayan aka ce bismillah kaga addu'a ta karbu ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على